أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan Wusaitu Abuja don tafsirin Qur'ani bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah shi ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ya samu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama muna ƙara kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da roƙon ya samu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka na Ramadana a yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 18 a wannan wata na Ramadana shekara ta 1437 kamar kullum gabanin fara karatu babu laifi mu duba 'yan tambayoyin da suka sauwaka mu yi magana a kansu Allah mai na jagoranci wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam ina yi wa malam fatan alkhairi da fatan Allah ya sa kana daga cikin bayin Allah da Allah yake sanar da mala'iku cewa yana son su to ina godiya amin ya hayo ya kayyum amin kuma ina roga muku dattijo ya ce Allah ya sa kai da alkhairi ya ce tambaya ta ita ce shin menene ma'anar tsayiba na ga kamar sunan Allah ne a alkur'ani kuma shin ya halatta ka sa maɗanka ko ‘yarka suna tsayib ko tsayiba na gode Allah ya sa ka gama da duniya lafiya amin wannan yana so na da yawa addu'o'in nan manya-manya haga asali yadda ka faɗa tsayib suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya zo a cikin hadithi na Bukhari rahimahullah da annabi tsira da aminci tabbata gare shi ke cewa inna Allah ta'ala tsayyibun la yaqbalu illa tsayyiban lalle Allah mai tsarki ne kuma bai karɓan abu sai wanda yake mai tsarki to wannan ya tabbata sunan Allah ne wannan yasa Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah a cikin littafinsa na Al-Qawaid al-Musla fi sifatillahi wa asma'ihil husna da ya jero sunayen Allah da suka tabbata a sunna yace at-tayyib sunan Allah ne a ana iya fasara ce ko abu mai tsarki ko a ce abu na halal ko a ce abu mai dadi yakan zama abu mai dadi kamar yadda Allah yace man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba rayuwa mai daɗi Allah ya ce duk wanda ya imani da Allah yana mumini ko mumina za mu rayar da su rayuwa mai daɗi so kalmar tsayib na ɗaukan mai daɗi a wancan hadithin ya zama mai mai tsarki so duk yana iya ɗauka yana kuma iya daukan mai imani kamar yadda qur'ani yace at-tayyibatu lit-tayyibina wa tayyibuna lit-tayyibat yana daukan mai tsarki maza masu tsarki abun aure ne ga mata masu tsarki mata masu tsarki abun aure ne ga maza masu tsarki so don haka duk wannan yana iya daukan ma'anonin tambaya ta gaba shine shin ya halatta tunda sunan Allah ne a sawo mutum malamai sun raba sunayen Allah subhanahu wataala gidaje biyu shine akwai sunayen Allah da haramun ne a sawo wani dan adam akwai kuma sunayen Allah da idan aka cire alif da lam na farko aka mai da su indefinite wato suka zama bin nakira yana halatta a sawa dan adam suka ce akwai al'asma sunaye da suke muhtassa billahi azza wajal sunayen da kawai Allah subhanahu wata'ala kada yake banta da su a kowane hali bai dace a sawo kowa ba kaman Allahu kaman ar-rabbu kaman ar-rahman kaman ar-rahim kaman al-ahadu kaman as-samadu kaman al-mutakabbir kaman ar-razzaq kaman al-qahir kaman al-khaliq kaman al-jabbar waɗannan sunayen bai halatta ta kowane bangare a bawa mutum ba kagan an ce Allah Allah ne in an ce ar-rahman mai rahama ne in an ce ar-rabbu mai halitta ne in an ce ar-rahim mai sadar da rahama zuwa ga bayansa shi kadai ne in an ce al-ahad kadaitacce da ba a hada shi da komai duk shine as-samad wanda duk bukata gare shi ake roko shi kadai ne in an ce al-khaliq mai halitta ba mai halitta sai shi in an ce al-qahiru mai tilastawa babu mai yi sai Allah subhanahu wataala don haka waɗannan sunaye ga baki ɗayansu baya halatta a sawa ɗan adam sai Allah subhanahu wa ta'ala ta kowane irin ɓangare a ƙarin bayani muna iya duba kamar littafin tuffatul wadud li ahkamil maulud na ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alai shafi na 125 yayi magana mai tsawo akan waɗannan rarrabuwan sunaye akwai kuma bariqa mahmadu mahmadiyya juz'i na uku shafi na 234 shi ma yayi magana mai tsawo akan rarrabuwan sunaye na Allah sai bangare na biyu shine sunayen da na Allah ne amma yana halatta a sa wa dan adam musamman idan an cire alif da lamun shine bi ma'ana in aka ba wa Allah sunan ma'anarsa daban in aka ce dan adam an gaya mar sunan ma'anarsa daban misali daga cikin su ne kaman a ce sunan Allah ne al-aliyu mu duba ayatul kursi mafi girman aya a qur'ani karshen da aka ce me wa huwa al-aliyyu al-azim al-aliyyu kaga madaukaki al-azim mai girma amma mun san sahabi kuma sunansa ali ibn abi talib ana cire alif da lam kaga ya zama sunan ali ibn abi talib radiyallahu anhu amma asali sunan Allah ne to kaga waɗannan sunaye ya halatta kaman misali al-hakim sunan Allah ne ko je mun yi magana akai ayat da muka tsaya akan ta ta karshe ma ina je akan sunan da muka kira kenan aran ba za ka yi suna ayar je ta ƙarshe?
Kalu subhanaka la ilma lana.
Illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. Kaga al alimu sunan Allah ne al hakim fa sunansa ne amma akwai sahabi mai suna Hakim ibn Hizam. Kaga annabi bai canja sunan ba kuma bai canja sunan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. To waɗannan irin sunaye kaman al-Malik sunan Allah ne, Maliki yawmiddin. In an ce al-Malik sunansa ne, so in ka ce abdulmalik ko abdulmalik biyu ya yi amma kuma mun san malik bin anas radiyallahu an wa rahimahullah mun san kuma anas bin malik radiyallahu an kaga duka ai sunayen ne so da sunayen Allah akwai waɗanda Allah kada yake banta da su akwai kuma sunayen da ake iya hada Allah subhanahu wataala da halittunsa amma idan aka ba wa Allah sunan ma'anarsa daban in aka sa wa dan adam ko ma'anar sunansa daban so da in ka ce Allah al'aliyu shi ne maɗaukakin da ba komai sama da shi amma in ka ce wasai na aliyu aliyu kana nufin me wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka shi a rayuwa ta duniya ya zama kenan an kira shi da ismul fa'il wa yuradu bihi ismul maf'ul idan ka ce Allah al-hakim shi ne mai hikima kuma mai hukunci don haka legislative power belongs to Allah subhanahu wa ta'ala shi kada yake da ikon yayi doka amma ka ce dan adam hakimin kuma shine wanda Allah masa baiwa da hikima kamar luqman wa laqad atayna luqmana al-hikmata an ishkuru lillah ake matake da luqmanu hakimun wato luqman mai hikima so koda an bawa mutum sunan ma'anan fassara ana fassara da Allah daban in an zo fassara ga dan adam ma'anarsa daban so waɗannan sunaye yana halatta ya zama an sa wa dan adam irin su duba littafin asma'ul matalib sharh rawdatul talib juz'i na hudu shafi na 243 ya kawo duk sunayen da rarrabuwan su wannan na Allah ne kadai wannan kuma ana iya tarayya tsakanin Allah subhanahu wataala da halittun su amma kowanne ma'anarsa daban Ah, kuma akwai littafin adabu tasmiyatul ah, abuna wato ladubban sanya wa ƴaƴa sunaye wannan littafin ma yayi magana mai tsawo akan sunayen da Allah yake banta da shi da kuma wanda ya halatta a sawa bayansa mafhum tayyib ah, na biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh don haka tayyibun ya halatta a sa in ka ji an ce tayyib tayyibu a wurin Hausa wato tayyib ne asali babu in an ce tayyibu tayyabu ya zama ismul maf'ul allazi tayyabahu Allahu azza wa jalla bi ma'ana mutayyibun ne so da kan an ce tayyabu wanda Allah subhanahu wataala ya kyautata shi in an ce tayyib kuma kyautatacce wanda yake da kyau wanda yake da daraja so da ya halatta a ce tayyibun ya halatta a ce wa mace tayyibatu saboda waɗannan suna daga cikin sunayen da in an kira Allah ma'anarsa daban in an kira dan adam ma'anarsa daban mafhum tayyib to assalamu alaikum ya ce da fatan Allah ya ƙara wa malam imani tare da takawa amin na gode tambaya ta ita ce malam shin ya halatta mutum ya yi brush da toothpaste ya kuma sanya turare da safi alhali yana azumi ya halatta a yi brush da toothpaste da safe ko bai halatta ba wannan tambaya an yi ta zuwa ga sheik abdulaziz bin bas rahmatullahi alai a cikin majmu'ul fatawa ta sa juz'i na hudu shafi na 247 yace aiki da toothpaste a wajen goge baki a ramadana yana halatta da sharadi shine sharadin ya zama na farko bakinka ko yana damun ka baka da wata hanya da zaka cire shi mai sauki sai ta hanya da wannan din na biyu kuma ya zama kana da yakinin in kai ba zaka haɗiye ba amma kuma yace jin hamamin sa a baki baya bata azumi don ka yi brush din da safe sai kuma kana jin hamaminsa a bajinka kamar kana shekan ɗanɗanonsa ɗanɗano duk abin da ka sheka baya ɓata azumi abin da yake ɓata shi ne abin da aka haɗiye ko aka sha sau da haka yanzu in ka zauna a nan duk zaƙin miya da aka yi sai ka zauna kai ta sheka ba a son ka ba ya ɓata baka azumi ba ya ɓata saboda abin da ke ɓata azumi abin da ke shiga kai tsaye zuwa ga makogoro na ci ne ko na sha amma abin da aka sheka aka yi smelling ɗinsa wadda baya baya bata azumi cikin magana mafi inganci shi yasa Sheikh bin Bakr Maula ke cewa isti'malil ma'ajun wato ma'ajun shine toothpaste aiki da shi yace ma'ajunul asnan isti'malu ma'ajunul asnan wato aiki da abun goge hakori na zamani yace la haraja fi zalika babu laifi a cikin wannan ma'at tahaffus amma mutum sai kaffa kaffa wajen yi kada ya ganganci ya shanye kada ka je a baki zaka yi kace barin dan sha kada so Allah subhanahu wata'ala kana hadiya ya sani inda gangan kai ya ce ya halatta an tambayi Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala the same tambaya a cikin littafin sa na Sharhul Mumti ala Zadul Mustaqni juz'i na 6 shafi na 407 zuwa na 408 sai ya ce idan darura ta kama ya halatta ai idan babu darura a hakura shi yafi so ya zama maybe baka da wata hanya da zaka cire wani abin da ke damunka a bakin ka sai wannan imamu shafi rahimahullah kuma a fahimtarsa duk da yin aiki da asuwaki sunna ne shi a fahimtarsa ka bar warin bakinka yafi maka goge shi yace saboda hadisin bukhari manzon Allah tsira da aminci sabata a gare shi yace la khulufu fami sa'im atyabu inda Allah min rihil misk wannan hamamin bakin mai azumin zakin sa a wurin Allah yafi zakin turaren almiski Allah yana son wannan hamamin da ke fita a bakin ka dan azumi sai yace to ko da aswaki ne da yinsa sunna ne in zaka hakura ma baka yi shi ba bakin yayi ta hamami ya fi maka daraja a wurin Allah don abin da kake Allah yana son sa so da haka shi fahimtar sa yin aswakin ma in ya zama dole sai ka rika yi lokacin ikama lokacin yin alwala lokacin shiga gida lokacin karanta Qur'ani sai ka dan yi sakan ɗaya biyu uku sai ka bari wato ka rayi sunna ma baka so kuma ya dauke maka hamamin ya zama dai ka ci ribar aiki da aswaki kuma ka ci ribar me barin wannan hamamin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ya fi turaren almiski daraja a wurinsa saboda hamamin ya samu don kana bauta masa ne ala ayi halin wannan ke nuna mana idan akwai bukata yi halal ne idan babu bukata sai a bari tambaya akan turare da ya sanya turare wannan tambaya an yi ta zuwa ga lajnatu da'ima lil buhusin ilmiya lajinatul da'ima shine permanent committee da ke bada fatawa a kasar Saudi Arabia na manya-manyan malaman duniya da suke zama su duba duk matsalar addini a karanta musu su ba da amsa a kanta duk tambaya sai sun yi ittifaki in mutum ɗaya bai amince ba to ba a iya buga ta a ce ya amince sai an ce wani bai amince da fatawar ba saboda manyan malamai ake tura matsalolin al'umma su rika amsawa a cikin fatawar lajina juz'i na goma shafi na 328 suka ce ya halatta a sanya turare ga mai azumi kana da bukata saboda aiki da turare yana daga cin abin da manzon Allah yake so yace hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa an sanya mini a rayuwar duniyan ku san wasu ababe daga cike ce akwai turare Allah ya sanya mun san turare so dan ka sanya turare kana azumi baya batawa a karkashin fatawar suka ce mace ta yi aiki da lalle ma baya bata azumi tana iya sanya lalle a jikinta wannan duka babu damuwa suka ce karkashin bada suka ce in zafi ya damu tun ya rika jika jikinsa da ruwan sanyi yana yi wannan ma insha Allah ta'ala babu babu damuwa so babu babu damuwa akai insha Allah ta'ala duka waɗannan ababe insha Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya ba mu ikon dacewa a jiya mun tsaya darasi na 17 yau zamu tashi akan darasi na 18 insha Allah ta'ala jiya mun tsaya daidai kan ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya kalubalanci mala'iku su faɗi sunayen abu suka gagara sai ya bijirar da su zuwa ga mala'iku sai zuwa ga annabi adam sai annabi adam ya bada amsa sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumuna zamu tafi akan aya ta 20 34 insha Allah ta'ala na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين wa iz qulna a lokacin da muka ce lil mala'ikati ga mala'iku usjudu ku yusjada li adama zuwa ga adam fasajadu dukka sai suka yi sujada illa iblisa amma banda iblis Allah yake cewa a ba sai yaki wastakbar ya girman kai wa kana minal kafirin sai zama daga cikin mutane kafirai ni da ku Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga kafirci bayan Allah ya bijirar da abubuwa na ilimi zuwa ga mala'iku sun gagara bayani halittun da ke cikin universe sai kuma aka sa annabi adam ya fada to Allah subhanahu wata'ala sai ya ɗaukaka annabi adam a kansu a lokacin sai ya ce wa iz kunna lokacin da muka ce musuwa mala'iku ku yi sujada ga adam kalmar wa iz iz din nan a matsayin ma a wajen malaman na hausa ta zarfiya wato zarafi ne tana ana aiki da ita wajen bayyana kaman me lokaci ana samun zarfin zaman da zarfin makan zarfin zaman kaman a ce ainihin lokaci kaza zarfin makan a ce kaman karkashin kaza kaman a ce ta hata shajarati karkashin bishiya to an ce wa iz yana isara zuwa ga zarafi ne ka'ida kuma zarafi babu dama a same shi sai an rigaye shi bi wani abu dole gaba na kira zarafi za a samu wani abu a nan kuma sai aka ce if ba a rigaye shi da komai ba da wannan sai malamai suka ce wannan if da ba a rigaye shi da komai ba zarafi dole a kaddara wani abu gabaninsa to sai suka ce sai a kaddara wazkur ka tuna if qala rabbuka lil mala'ikati lokacin da mahalicin ka ya ce wa mala'iku usjudu ku yi sujada da adam zuwa ga adam saboda mai saboda zarafi ya zo sai a kaddara uzufur wato ka tuna ana umarni da tunawa wato kai mai karanta ƙur'ani tuna tarihin da aka koya maka iz lokacin da kulna muka ce lil mala'ikati ga mala'iku usjudu ku yi sujada wanda irin sujada ke na ake nufi a wurin malaman tafsiri da dama sun kawo su ce kawai inhina'i ne kaman a ɗanyi bowin haka dawun kamar rukui wasu ce ai haka da kai ne sheikh muhammad salih al-usaimi rahimahullah ta'ala ke cewa sujada ma'anarsa ɗaya ne a duniya shine a sanya goshi a ƙasa bayan wannan babu wani mai suna sujada abin da ke damun mutane shine to in aka ce a sa goshi a ƙasa a yi sujada wa annabi adam shin kenan ba a yi shirka ba sai ya ce to ai allan da ya ce kada a mata tarayya da wani shi ya ce a yi wannan so allan da ya ce a yi kenan ai bin umarninsa kuma shine tauhidin so da aka ya ce a lokacin su sa goshi a ƙasa shine tauhidin don haka ya umarce su da yi ya ce ɗaya kenan na biyu menene matsayin mutum ya ɗauki wuka ya yanka ɗansa kawai ɗanka a kyau sai ka ɗauki wuka ka yanka shi menene matsayinsa a musulunci haramun ne daga cikin manyan kaba'irai kuma bai kira mutum a matsayin yayi kaba'iri amma sai ce kuma sai aka ce wa annabi ibrahim dauki wuka ka yanka isma'ila shi kuma wannan yankan ya zama me ya zama ibada da da'a zuwa ga Allah ya Allah ne yace ayi shi shi yasa yake cewa mi falan ma balaga ma akhus sa'a ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur ma za tara qala ya abati al ma tu'mar fasatajin ne insha Allah min as-sabirina kaga tunda Allah ne yace a yanka to yanzu yankan sunansa ibada so zaka dole mu bambance abin da ba saboda wai malamai suna ga kar a ce an yi sujada a ce an yi shirka a ai Allah ne yace ayi so ba maganar shirka tunda da ban shi ya hana amar tarayya anan shi ya fada kamar yadda halakar da danka haramun ne amma a can yace wa Ibrahim ya yanka kuma ne muka zai yanka aka turo rago aka fanshi dan nan kaga wanda ke bayyana mana duk wani aiki yana zama shirka ne idan ba Allah ne ce ayi ba amma idan Allah ne ya ce ayi shikenan sai ayi misali yanzu Allah yake cewa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada masallatai duka na Allah ne karfi kira wani tare da shi amma sai mu kira sallah mu ce ashhadu an la ilaha illallah gaba sai mu ce me ashhadu anna muhammadar rasulullah sai muka kira manzon Allah tare da sunan Allah amma anan bai zama laifi ba saboda Allah ne ya umarce mu da yin wannan so zaka don an ce a masa sujada bai zama kasawa ba saboda wannan ya zama biyayya zuwa ga Allah subhanahu wataala don Allah ne umarni da wannan shi yasa yake cewa babu wani abin da za a faranta a ce wai ruku'i ake nufi dan tsugunawa tsugunawa sunansa ruku'i sa goshi a kasa sunansa sujada kuma qur'ani ya bambance su aran ma duba aya ta saba'in da bakwai a cikin suratul hajji akwai bambanci da kuma aya ta ƙarshe a ƙorani idan ka duba cikin suratul fatihi duka ya bambanci ruku'i da sujada ya ayyuhal ladina amanu ruk'u يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون sai aya ta ƙarshe a cikin suratul fatihi ka kawo ko da rabin ta zuwa muhallin shahid محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى jazakum Allahu khaira muhallu shahid tarahum ruk'an sujjadan kaga ruku'i daban sujada daban so anan kuma ai Allah sujada yace ayi so da ka ce wai tsugunawa sunan tsugunawa sunan sa ruku'i shine kaman bowing down so anan ba shi Allah ya fada ba a can kuma yace ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu ku yi ruku'i kuma sai ce ku yi sujada don haka ba abu ɗaya ba ne so da haka kada ka rika tunanin cewa an yi shirka don Allah subhanahu wata'ala shi ya ce a yi wa annabi adam sujada sunan wannan biyayya don haka ku yi sujada ne adama zuwa ga annabi adam fasajadu duka sai suka yi sujada su wa kenan mala'iku din saboda la ya asuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'maruna ba su saba wa Allah duk abin da ya umarni aikata suke wa yaf'aluna ma yu'maruna kuma suna aikata abin da aka umarce su don haka fasajadu sai suka yi sujada ga baki ɗayan su illa iblisa sai iblis yake da aka toge shi a nan wurin shin iblis shaidan kenan ake nufi yana cikin mala'iku ne ko baya cikin su menene dalili wanda ya ce yana ciki dalili wanda ya ce baya ciki ya kawo dalili idan ka ce yana cikin su yin ce daga cikin magabata akwai masu magana irin taka in ka ce baya cikinsu sun ce daga cikin magabata akwai masu magana irin taka daga cikin waɗanda suke ga asalinsa yana ciki har abdullahi bin abbas yana ga asalinsa yana ciki amma abdullahi bin masud ma Allah ya kara masa da yana ga yana cikin su yace amma sai dai an soke shi a cikin su yadda wasu suka sami Allah Allah mai da su birrai daga mutane kunu qiradatul khasiina kenan ko yace to haka Allah ya wa iblis wannan ne yasa aka cire su a ciki amma daga cikin magabata akwai wanda suke da fahimtar baya daga cikin su daga cikin waɗanda ake nakalwa sun ce baya daga cikinsu akwai kama abdurrahman bin auf akwai mujahid bin jabal alayhi rahmatullah su kuma suna ga bai daga ciki an toge abin da bai daga ciki ne suka ce ai illa iblisa aba illa din nan kaga istithna'i ne except wato kana togewa kaman kai magana ne sai ka ce but so but da ka faɗa yana faɗan sabanin abin farko ne saboda kuma ƙa'ida ana istisnai a ce except ana toge wani abu a ce amma ko kuma banda ko kuma sai dai malamai suka ce ƙa'ida ana yin sa ne idan abu na cikin wanda ake togewa kamar ka ce dukkan ɗalibai na sun zo amma muhammadu bai samu zuwa ba a bisa ga fahimta shine muhammadu na cikin ɗalibanka amma sai malamai suka ce a ƙa'ida kuma na duga kana iya toge abin da baya cikin waɗanda suka zo da ka ce ɗalibai goma sun zo amma jaki bai zo ba jaki ɗalibi ne bai daga ciki so ya halatta ka toge abin da baya ciki sunansa istif na munkafe shi ne toge abu wanda daman bai ciki sai a toge shi ja a jami'u tullab illa himar dukkan ɗaliban sun zo amma jaki bai zo ba ai daman jaki bai ciki kawai shi ne fasahar magana akwai abin da ake so ka fahimta da jakin sai aka toge shi duk da baya cikinsu wato kenan ashe su ɗaliban suna jin magana jaki ne baya jin magana shi yasa jaki bai zo shi ba so da aka sai aka ce illa iblisa aba sai dai iblis ne sai yaki sai suka ce iblis bai daga cikin su don istifna ne mun kace ka toge abin da bai cikin wanda ka ambata daga farko ala ayi halin muhimmin abu ba hadisi ingantacce bai ce tabbas ya ciki ko baya ciki ba amma abun da ke zama aqrabu ila sawab shine cewa baya daga cikin su shefi dacewa dan dukkan halittan da Allah ya musu yabo akai ya yabe su da biyayya su mala'iku yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun kuma yace ibadun mukramun kuma yace la yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi duka waɗannan ayoyi suna ishara cewa ba zai yi a samu mala'ika ya saba umarnin Allah subhanahu wata'ala ba kawai toge wannan da aka yi amma banda kaza shi yasa malamai suka yi ta kara wa juna ilimi Sheikh Muhammad Salih Al-Qaimi rahimahullah yake cewa daukan cewa baya cikin su shi yafi kubutar da mutum don idan ka ce yana cikin su to zaka shiga cikin damuwa da ayoyi da dama zaka ce mala'ika ba saba umarnin Allah kuma Allah ya ce bu a kansu amma in ka ce bai daga ciki tunda ya halatta a toge abin da bai daga ciki ce ya fi maka sauki shikenan baka sa kanka a rudani ba kuma ko me faru ai yanzu da ya tabbata baya daga cikin so wannan kuma shi yafi sauki zuwa gare ka so illa iblisa sai dai banda iblisa aba sai yaki wastakbara kalmar iblis malamai sun kara juna ilimi shin kalmar larabci ne ko ba larabci ba waɗanda suke ga ba larabci ba ne suka ce shi yasa aka ce illa ibilisa ba ta canjawa ba ta ɗaukan isra ba da maka ce illa ibili illa ba da maka ce bi ibilisi so da ka ƙa'ida kalmar da ba a caccanja wasalin ƙarshenta a ƙa'idan li'irabi to sau da dama aka samu kalma da ba ta larabci ba ne kamar fir'auna sai dai ka ce ja a fir'aunu ra'aitu fir'auna marartu bi fir'auna ba za ka ce fir'auni ba duk da ba harafin jarri ne amma ba dama da fiki sira saboda me saboda asalin kalmar ba larabci bane sai suka ce to iblis yakan dauki rufu'a da fataha kaman kalmar fir'auna amma bai daukan kisra so kula ga wannan sai suka ce asalin sa ba kalmar larabci bane daga ciki akwai wanda suke ga kalmar larabci ne amma mizanin da ya zo ne ba dauka bai dauka daga cikin su akwai ibnu usaymi rahimahullah yana ga kalmar larabci ne daga kalman abulakahullahu azza wa jalla ne min rahmatihi wanda Allah subhanahu wata'ala ya nisantar da shi daga rahama ay ya isa al ya'as yanke tsammani daga rahama yace daga nan aka samu kalmar iblis wanda ya yanke tsammani daga rahamar Allah yace ai akwai kalmar da ta larabci ne amma ba ta daukan kisra misali kalmar misali duk abin da ya zo ala mizani ahsana ko af'ala idan bai dauki ma'arifa ba a ka'ida a wurin isra fata ake sa masa kaman wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana ba a ce bi ahsani ba tare da bi harfin darri ne amma bai dauki isra ba amma sai aka ce bi ahsana wannan daliban nahwu kenan ya shafa amma sai aka ce bi ahsana ba a ce bi ahsani ba mafhum tayyib kula ga wannan ala ayi halin illa iblis aba iblis yaki kuma kalmar ana iya mai ta balarabiya ana iya barin ta a kalmar da ba balarabiya ba saboda a ka'idar luga asali tambaya shine shin yare asali tauqifiyya ne ko tajribiyya shin mutane sun koyi yare da magana haka Allah ya halicce su ko kuma kawai ana gwadawa ne yau da gobe har aka iya misali muka ce harshen larabci harshen hausa harshen fulatanci harshen yarbanci harshen yarbabinan ai misali a ce kanuranci misali waɗannan yarurruka dukkaninsu shin haka Allah ya sa mutane a harshe suka iya daga farkonsu ko kuma tajriba ne kawai gwadawa ne yau da kullum har aka iya magana da su asalin kowane yare tauƙifiya ne kawai ilhama Allah yake wa halittunsa da wasu ababe na communication da suke iya communicating amma bayan kun koya ci gaba da buɗaɗa yaren wannan kuma experience ke koya muku a rayuwa yi ƙoƙari yau da gobe misali yanzu ai asali lokacin da aka yi hausa babu intanet amma bahaushe sai ce maka yanar gizo kaga ai rayuwa ce da experience ya gaya masa ya kirkiro wannan suna ya faɗa da kaga sai ce maka kwamfuta na'ura ne mai kwakwalwa kaga ai a farkon da ya fara magana babu kwamfuta to suka ce asalin tushen yaren tauƙifiya ne wani abu ne Allah yake mutane ilhama na tarami kawai sai ka ji ana communicating amma faɗaɗa shi da yalwatan kalmomi na zamani na abubuwan da ake kirkirowa wannan kuma experience ne na rayuwa yau da gobe yake sa a iya yi yanzu nan gaba shekara hamsin in mun koma zuwa ga Allah idan rayuwar mu ta kare shekara ɗari mun koma zuwa ga Allah ko ɗari da yankai akwai ƴaƴanmu da basu ma san tarihin yaushe aka yi kwamfuta ba ko jikoki ko jikokin ƴaƴa kawai idan ya jana ta na'ura mai kwakwalwa sai ɗauka tun asali haka abun yake amma bai san yaushe aka yi ta fama wajen nemo kalmomin ba yanzu misali bahaushe ya dade yana shan wahala in zai fassara famanin sakatare sai sai maka wai wai menene sakataren dindindin ai kai daga kaji kasan dole a gyara hausar nan ai dindindin ka sai Allah subhanahu wataala kaga experience na rayuwa ya sa da kansa sai ya gyara sai ya ce babban sakatare saboda shi ya fahimci dindindin din nan ya warware kansa don aka ce maka dindindin ba shine khalidi na fiha abada shine dindindin so tun a lokacin muka ce kai wannan abu za a duba shi shi yasa ko yanzu muka ga karin magana ta dan kauce sai mu yi me sai mu gyara ta saboda me saboda akwai abubuwan da dole sai an gyara saboda tajriba experience yanzu ka gane kaza ya ci karo da shari'a kaza bai ci karo da shari'a ba misali ba wace zai maka bakon ka annabin ka wannan yayi ma'ana ai ba yadda za a yi bakon ka ya zama annabin ka ta kowane bangare bai zama ba misali ba hauke ce maka wai muna da dalilai a duhu to kaga aka ce a duhu kuma Allah ya ce yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur ya cire masu imani zuwa ga haske to me hada mu da duhu kuma kuma yawma taral mu'minina yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim to me hada mu da duhu to kaga shi yasa wani lokaci dole a kwaskwara karin magana saboda tajribiyya experience na rayuwa ke karantar da wannan to asalin yare kowanne haka ya fara kaman ilhama ne aka yi wa mutane amma faɗaɗuwansa da wanzuwansa kuma rayuwa ne da gogewa yau da kullum ke iya sa a koyi yaya za a yi illa iblisa sai iblisa a ba sai yin sujada wasu takbara ya girman kai Allah ya ce wa kana min alkafirina wannan ya sa sai ya zama kafiri wannan abin da ya sai ya sa automatically ya zama me sai ya zama kafiri iblis da wannan malamai na fikihu da suke da fahimtar barin sallah na iya sa mutum ya yi ridda suka ce iblis ba kawai goshi aka ce ya sa wa annabi adam a ƙasa yaki aka ce ya zama kafiri yayi kuma ga wanda ya bar sallan gaba ɗaya baya yin sa wannan shine suke ƙara kafa hujja akan dalilin kafircin wanda ya bar sallah bai al'ahadu alladhi bainana wa bainakum as-salata man tarakaha faqad kafar irin su ibn Bas rahimahullah su ibn Uthaymeen rahimahullah suna gabarin sallah na sa a yarda Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah cikin fitnatu takfir shi kuma yana ga sai mutum ya halattar da barin ke sa ya yarda ya fita a musulunci amma in dai bai ce barin sallan halal bane yana ga ba zai fitar da shi a musulunci ba matsala ce khilafiyya amma dai suka ce kula da wannan ayar iblis cewa kai sago shi a kasa ba ma yi sallah ba wani rukuni ne ɗaya daga cikin rukunan sallah ma Allah ya ce ya zama kafiri to ya ga wanda ya daina yin sallan gaba daya suka ce kuma ba a raba in yin sallah da inkarin wajibcinta saboda wanda ya amince in bai ba zai shiga wuta ya ce ba zai yi ba suka ce dole akwai nau'in inkari tare da shi fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata sai ce fa ikhwanukum fid din kuma yace a wata aya fa khallu sabilahum da wannan aya suke ƙara kafa hujja daga cikin dalilan cewa mutum ya daina yin sallah yana iya fitar da shi a musulunci a nan sai Allah yake illa iblis iblis yayi girman kai wannan yake nuna mana kin bin umarnin Allah yana iya fitar da mutum a musulunci a gefe musamman idan mutum yayi inkarin umarni din shi yasa mu duba littafi na Sheikh bin Bas rahimahullah mai suna akan wujubul hijab wa qadar tabarruj fil umma ya ka dalilai da ke nuna inkari na abin da Allah ya wajabta da fitar da mutum a musulunci kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaziru sai ce la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kaga Allah inkarin sunna akai amma sai Allah ya ce kar ku bada uzuri bayan kun yi ridda baya ga wannan wastakbara sai ya girman kai girman kai da wannan yasa duk wanda ya girman kai to za a ce malamin sa mentor sa shine shedan don shi fara yin girman kai a nan wurin hadithi kuma ya ce mana la ya dukulul jannata man kana fi kalbihin mithqala zarra min kibirin duk wanda a zuciyarsa akwai kwatankwacin girman kai na ƙwayar komayya to ba zai shiga aljanna ba saboda koyi da iblis ne girman kai in dai akwai a zuciyar mutum kwatankwacin ƙwayar komayya na girman kai ba zai shiga aljanna ba shi yasa dukkan abin da zai iya ana ka shiga aljanna sai kai kafa kafa da shi shi yasa titles mu rika yi a hankali da su babu abin da ke lalata mutane kamar ba da titles sai kaga wani daga ya ana sai ranka ya baci ana aka aran ma don mutum bai wasa ba in wani ya zo bai ce aran ma ba sai a samu matsala sai ya je na cewa kuma ni za a kira ba a ce aran ma ba ko ya zo ya same ka ya ce isa ka ce ni isa gaya ai shedan ne baya barin dan adam to ko da title ka cancanta akwai hatsari aran ma wane liman wane ladan wane honorable wane his excellency wane kai hatta title na ilimi injiniya ne doktor ne barista ne waɗannan suna da hatsari shi ne ka cancanta Allah ya baka a babin godiya ga Allah babu laifi amma don ba a faɗa ba a yi rikici da kai to wannan kuma ka sai ka binciken ka wannan babu girman kai kuwa don duk title ai ba su da amfanin ba shiga aljanna ba dukkanin su amfanin su da shi ne shiga aljanna malamai suka ce babu laifi wanda ke da shi mu gaya masa title ɗinsa babu laifi ɗaya na biyun an gaya mutum ya fi farin ciki akan ni'imar da Allah masa ya cibin wannan babu laifi don na na shi da ke ta manzan Allah babban abin da ya fito a ce mata a ce masa ya rasulallah ai title ne ya manzan Allah shi yasa yake ta idan muna shiri da ita ina ganewa in ana cikin lobanya sai ta rika ce mun ya rasulallah ta ce amma yace in na bata mata rai sai da ce in za ta rantsa sai da ce me sai ta ce wa rabbil ka'aba na rantsa da mahaliccin ka'aba ba ta kiran suna na yace to na fahimci akwai matsala a gida kaga ai yana so a gaya maka to babu laifi a gaya maka ka cancanta amma karka yadda don an gaya maka kuma ya raba ka da Allah ana fada sai ka gode wa Allah da ya baka wannan damar na biyu kuma kada wanda bai fada bai zama dalilin rikici a ce injiniya a ce Muhammadu ka ce Muhammadu gaya kawai babu ta babu wani injiniya wannan ba daidai bane to hatsarin shine title mutum bai cancanta ba kuma yace yana so wannan ya fi hatsari shi ne shi bai gama ba amma dole-dole wani yana rijistar phd sai ce sai an sa masa doctor yanzu haka ake yi mutum yana fara phd ko da proposal defense bai ba to shi fa doctor ne kuma haka yake rubuta kuma in ba a gaya mar ba akwai matsala kuma in aka fada baya gyara wannan kuma kaga cin amana ne academically cin amana ne duk title da baka cancanta ba dokar kasar ka bace da shi ban amara sai ka ce a'a ban cancanta ba ko a occasion ne ana miƙe a ce doctor wani sai ka ce tsaya na yi submitting thesis amma ban yi defense ba don haka ni ba doctor ba ne wannan shi ne amana ilmiya amma a yanzu ɗalibai so suke yi to waɗannan title suna da hatsari ga wanda ya cancanta ma matsala ne bare ga wanda bai cancanta bai ce sai an gaya masa wanda bai kammala karatun ba sai mu yi hatsari da su irin waɗannan title yake halakar da mutane haka kuma na sarakuna ana ran kai dade dan toran giwa dan kaza kaza mutum sai ya je filin kiyama a raba shi da Allah ya je ga ko dan toran kiya shi bai kai ba to wannan matsala ce shi yasa waɗannan titles din su suka cutar da wasu sarakuna da yawa sai yan kaɗan da Allah ya kare sarakuna kaɗan ne duk iliminka da shekarunka da matsayinka za su je ka ce musu assalamu alaikum sai yadda su miƙa maka ne kaddar baka miƙa baka ce assalamu alaikum yana ga yafi karfin ya ce wa alaikum assalam sai dai wani na gefe sai ya ce maka an amsa wai shi matsayinsa ya fi karfin ya amsa duk mulkinka a duniya mutum ya kai manzon Allah amma kowa yakan shiga wurinsa ya ce assalamu alaikum ya rasulullah ya amsa akan zo ta kan katangar gidansa ta bayan gida a ce ya muhammad kuma ya amsa sai dai Allah ya ce kai bai dace ku rika kiransa ta bayan katanga ba ko muhammadu aka ce sai ya amsa mene babu damuwa a ciki in ba kai sallama bai koya maka to girmamawa babu laifi amma wanda bai san darajar ka ba bai girmama ka ba kada ya sa ka rika jin waye ce bai yi ba to wannan shine girman kai duk daraja fa shine sai mun je lahira mu tabbar a duniya fa wannan fa kawai muna lalume ne a cikin haske shi yasa kar mu yadda shedan ya raba mu da Allah subhanahu wata'ala don haka illa iblisa aba wastakbara kuma wa kana minal kafirin ya zama daga cikin kafirai kaga illar girman kai ta hana bautan Allah to yanzu akwai waɗanda girman kai yakan hana su wajen wa'azi yanzu akwai wani yana so ya je wa'azi amma yaya za a yi akwai talaka a wurin ai ba zai iya zuwa ba zamanin manzon Allah haka akai farkon musulunci da akai an samu wani matsala suka ce manyan makka za mu musulunta annabi amma da sharadi ka kori talaka a majalisinka irin su bilal waɗannan bakaƙen fata irin su sa'ad ibn abi waqas waɗanda ko riga da wallo ba su da shi waɗanda ba su kai mamu ba su sadaka taimako ba sai dai talaka musu ba su annabi kwadayin manya su musulunta yana begen su samu shirya sai yana kokarin ya ware wa manya majalisi wanda babu talakawa sai Allah ya ce masa wala tatridil ladina yad'un rabbahum bil ghadati wal ashi yuridun wajha Allah ya ce karka kori talakawan da suke neman yardar Allah dare da rana karka kore su a cikin suratul kafi yace wasbir nafsaka ma alladina yad'un rabbahum bil ghadati wal ashi hakurtar da kanka ka ba wa kanka hakuri tare da masu ambaton Allah din nan wannan yake nuna mana kenan wannan yake nuna mana duk girman kai ya hana su to shi sa a yanzu idan ka ga mutum mai mulki ko mai arziki ko mai ilimi ko wani wanda yake ya kai kololuwa a kariyarsa ko ya kai kusan kololuwa yana zuwa wa'azi to kyauta masa zato saboda akwai wanda yanzu yana ga yanzu ciki ya zauna da talaka shi yana gabe nutso ba shi ya hana yazo allure ji wa'azi amma sai kaga ko talakawan ne sai mutum ya ce maka malam an tashi a karatu fa na ga minista wani ya zo shi talaka mai kina maka wai yana mamaki minista zo karatu amma da ne ya hana shi zuwa inda bai zuwa shine kada ya zo a ce waye ce ya zo cikin talakawa shi yasa idan ya ce na ga famanin sakatare ai na ga darektawa ne ai na ga allajuwa na ma menene sai talaka mai zama ya kara kyautata masa zato to shi yasa ka'ida nisantan girman kai yana ɗaukaka ka ne girman kai kuma na kaskantar da mutum ke sa duk wani in kana so ka ji tausayin mutum abokin gaban ka ka tausaya masa shine mai girman kai ya bar kujerar mulki ko abokin gaban ka ne sai ka ji tausayinsa amma mutum mai kaskantar da kai ko ya bar mulki baya walakantuwa dan da ana salloli da shi to bata canja ba amma mai girman kai da baya zuwa yanzu ya rasa kujera bayan da iya sai ya zo masallaci to a yanzu sai a gaishe da a ce tsohon kaza to kaga al'amari ya lalace amma in tun da kana zuwa da kana sabon da kana tsohon sai daga kida mun tare da shi muke shi bai canja ba sai ya kara maka daraja amma in da baka zuwa kana da kujerar yanzu babu ita kuma sai ka zo to duk yadda aka ji assalamu alaikum kai haka kana zikiri baya fahimtar ka iblis ne sai yake menene girman kan da yayi aramma babu laifi mu dauko wasu ayoyi da ke da munasaba da wannan a takaici a cikin suratul arab aramma daga aya ta 11 sai mu fassara wannan da shi shi za su fassara mana hakikanin ma'anan girman kai din ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين جزاكم الله خيرا waɗannan ayoyin na cikin suratul arab daga aya ta 11 zuwa ta 13 ke fasara waɗannan ayoyin Allah yake wa laqad khalaqnakum haqiqa mun halice ku thumma sawwarnakum muka suranta ku da siffa mai kyau thumma qulna lil malaikati isjudu li adam muka ce wa malaiku su sujada ga adam sai ce me illa iblis fasajadu illa iblis lam yakun min as-sajidin duka suka yi amma iblis bai yi ba to sai aka ga mana girman kan da yi da ya yi sai Allah ya ce qala ma mana aka Allah tasjuda in amartu Allah sai ya ce me ya hana ka kai sujada da aka ce sai kai sujada din nan wannan shi yasa ake cewa retributive justice wa shine fair hearing duk yadda ka saba da mutum a doka ta musulunci ba a yi wa mutum punishment ko hukunci ba a saurara an ji uzurinsa ba duk yadda ɗan ka yi laifi ba dama kawai ka dake shi sai ka ce me yasa ka yi shi yasa Allah ya bada wannan fiya yarin ga iblis ya fi iblis sanin me ya hana shi tunda Allah ya san zuciyar iblis ya da shi amma sai ce me ya hana ka wannan shine fa asalin fiya yarin yana daga cikin retributive justice dole a ba wa mutum dama a saurari menene hanzarinsa ba a azaba mutum a hukunci sai an saurare shi dole a bashi dama ya kare kansa sai Allah ya ce to kare kanka me hana ka kala sai ya ce ana khairun minhu Allah to ai na fi annabi Adam din ai mai alheri khalaqtani min narin ni da wuta kai ni wa khalaqtahu min tin shi kuma da tabo kai shi kaga girman kai Allah yake ga ni kai da da wuta shi da tabo kai shi wai shine uzurinsa kuma yace wa Allah din ne ya haka ya amince Allah ya yi shi da wuta ya yi wancan da tabuwa ma sai ce ba zai yi ba to wannan shine girman kai da aka ce wastakbara ya ƙi tun da an yi wancan da tabo ne shi kuma da wuta a ƙa'ida misali yaro ne shekaransa uku sai mahaifinka ya ce maka malam ibrahim zo sai ka zo ka sai ce je ka ɗebo ruwa kawa yaron nan idan ka je ka ɗebo ruwan shin ka yi biyayya wa babanka ne ko wa yaron wa mahaifi to anan idan ya yi sujadan allah ya yi wa biyayya ko annabi adam Allah yi wa don Allah ne umarni ba annabi Adam ba ɗaya kenan na biyu malamai suka ce dalilin da ya rike ba hujja bane shine babu dalili na shari'a ko na hankali ko na mutunci ko na binciken science da ya tabbatar da cewa wuta ta fi tabo alheri shi tabo kan aika sani akwai amfanin gonan da baya tsara sai a cikin tabo ake shuka shi amma ka taba ga an shuka alheri a cikin wuta ya fito ba taba samun alheri a cikin wuta ya fito ba da yake nan na biyu duk inda ka ga tabo akwai nutsuwa in ka ganshi ya narke ruwa zuwa za ka ganshi nutsatse ne amma wuta kuma akwai harwagiya shi tabo ginawa yake yi ita kuma wuta rusawa take yi ashe kenan mai gini ya fi mai rusawa so da aka babu dalilin cewa tabo wuta ta fi tabo din amma girman kai ya hane fahimta wannan yake nuna mana don na zo maybe ina tafsiri sai wani ya kare ni assalamu alaikum sai na ce alaikum assalam ko kuma shaidan sai sa na ki amsa masa babu dalilin cewa dan ina tafsiri na fi shi alkhairi babu dalili saboda alkhairi Allah ya san inna akramakum indallahi atqakum takawa ne alheri shi ne wanda yafi takawa shi yafi kowa alheri to takawan nan Allah kada ya san wanda yafi wani a yanzu anan mun zauna akwai aramomi akwai akwai masana addini akwai yan kasuwa akwai yan boko akwai permanent secretaries misali akwai directors dukkan mun hadu a daraja ta duniya wanda zai fi wani akwai sarakuna amma a wurin Allah wanda yafi daraja shine mai takawa kuma takawar nan ana ga alamar amma yaqini a ce tabbas wani na da shi ba wanda yake faɗi wannan sai Allah subhanahu wataala wanda yake sa kai humbulin kanka kaddara na fi wani a duniya amma a lahira ai babu tabbacin na fi shi wanda ku fi ka a lahira to a ko'ina ya fi ka don ita duniya mun zo jarrabawa ne a can ne sakamakon jarrabawa so kawai don kafi wani rubutu a jarraba bai zama kafi mai ba bai zama kafi shi kokari a jarrabawan ba mai bi rubuta kake baka ba fahimci tambayar ba so da haka wanda yake na mana mu yi avoiding girman kai iblis girman kai ya halakar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ni da ku da girman kai Allah ya ba mu ikon kaskantar da kanmu mu dauki kanmu mu bayi ne kaskantattu na Allah subhanahu wa ta'ala wadanda suke da sarauta ko suke da mulki ko suke da matsayi na siyasa ko ƴan kasuwa da suke da jari in akwai masu girman kai Allah ya raba su da wannan girman kai da Allah ya ba su ikon kaskantar da kansu don mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare mafu? tsayi za ka Allah ya ce wa kana min alkafiri na sai zama daga cikin kafirai na'am
wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا سيمكتي يا آدم يا كي آدم أسكن زونا أنت كي وزوجك الجنة دما ترك أتشن الجنة وكلا كتن من هذا الجنة ragadan yadda kuke so da yalwa haifu shi'tu ma ta ko'ina amma wala taqraba hadhihi shajara kada ku kusanci wannan bishiya din kwaya daya fatakuna sai ku zama ku biyu minaz zalimin daga cikin azzalumai Allah ya kare mu daga zalunci wa qulna sai muka ce ya adam ya kai adamu ya din nan shine harfun nida wato girmamawa ne in za ka kira mutum ka kira shi da ya ya ibrahim ya musa ya isa wa ma tilka bi yaminika ya musa ya isa inni mutawaffika wa rafiduka ilayya ya ayyuhal ladina amanu wannan ya idan ka kira ana kiran sa harafin nida wato girmamawa ne ya wani ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum duka girmama su ake don su karbi gaskiya so in kaji an ce ya wani mutuntawa ne sai Allah ya ce kaman yanzu title din mu a ce honorable a a wani kaza a ayyuwa excellency to a dadin bisa ga gogewa larabci sai a ce ya wani to shi ne an baka title na mutum da za a yi calling attention ɗinka zuwa ga wani abu sai Allah ya ce ya adam ya kai adam uskun zauna kalmar zauna ɗin nan wani irin fi'ili ne wani irin aiki ne fi'ilul amri ne imperative tense ne umri ne uskun zauna ana umurtansa tun da ya zo daga sama zuwa ƙasa ne daga wurin Allah zuwa ga halittarsa to ya zama umurni so a ƙa'idan nahawu idan aka ce aka kira fi'ilul amri ana kiran fa'ili ko ba a kira na'am ba a kira a ka'ida ba a kira amma anan kuma sai aka ce uskun anda saboda an kace uskun ya zama fi'ilul amr wa fa'iluhu damirun mustaqirun taqdiruhu anta to nan kuma sai ga anta amma boye shi fa'ili din subject din wajibi ne a boye ba za a bayyana fa'ili mai aikata aikin ba in nace zauna ba bukatan kira sunanka so da haka sai a kaddara zauna wa kenan ina nufin kai to kun ba da man ce zauna kai larabci bai ba sai dai zauna saboda babu dama ka bada umarni ga mutumin da ba tare kuke magana ba so da duk lokacin da kake bada umarni to second person ne so amma in ka kira shi kace zauna to babu gadan ga ce kai so kai din nan koye shi wajibi ne amma nan sai ka ce uskun anta sai aka kira anta malamai suka ce anta daya an boye wannan anta na biyu shi kuma taukidi ne wato asali uskun anta anta ne wato zauna kai ai kai din kama sai aka koya anta daya saboda ka'ida filin amri fa'iluhu damirun mustatirun wujuban ne koya filin amri fa'ilin sa wajibi ne subject din a koya so da haka sai ka kaddara dayan zai zama ana making assumption ne sai ka ce uskun anta sai ka koya daya sai anta sai aka faɗi na biyu wato shi na farkon shine fa'ili anta na biyu sunansa damirul fasl shi kuma menene yu'akkidu menene alfa'il shi kuma da yake mustaqirin wujuban so da sai ka ce uskun zanna zaunawa kenan kana nufin shi sai antan kuma yana taukidi wato emphasis ne wannan din uskun anta wa zawjuka da kai da matarka ita an kira ta anan saboda me saboda an kaddara nasa ita kuma sai aka kira sunanta saboda ya halatta kai nake ba umurnin nace je ka da iyalinka ko kuma zauna da iyalinka kaga kai da in ce zauna ban ce kai ba amma dan ce da iyalinka tunda ba ita take magana ba to babu dama sai na kira sunanta tunda ita ba ita ce abokiyar zance ba ba ita ce second person ba to shi zaka ce wa zaujuka da matarka kalmar zauju kuma na larabci yana daukan mace zauju na daukan mace namiji in ka ce zauju namiji zauju mace shine asalin larabci kaman uskun anta wa zaujuka kaga mace ce wa aslahna lahu zauja mace ce duka so da ya zama zaujuka mace ko a ce zaujatu wannan shine larabci na zamani sai a ce zaujatu mace ku zauna a yana aljannata a cikin aljanna kalmar aljanna ibn abbas ita ce jannatul khuldi aljanna ta ni'ima so da ka ka'ida wannan aljanna da muke addu'a Allah ya kai mu ita ce wacce aka sa annabi adam da matarsa a ciki so da ka asali ita ce aljanna musamman ma ta zo da ma'arifa lil istighraq ku zauna a cikin aljanna dukkan nau'ukan aljanna ku yawo a cikin ku ci abin da kuke so ku sha abin da kuke so shine uskun anta wa zawjukal jannata jannata anan shine maf'ulun bihi din shine ainihin object of the verb din a cikin aljanna za ku zauna ba a waje ba sannan Allah sai ya ce wa kula min ha ku ci daga cikin da ku biyu kula ma fi'il al-amri ne amma na mutane biyu anan ana umurtar su tare kenan an kaddara matar ta biyo shi to wa kula ku ci ku biyu idan na ɗaya ne sai a ce mai fi'il al-amri sai a ce kul amma da rarrafi ba kul da hausa ba don da hausa ka ce kul akwai matsala wai ba haushe ne ya je gidan balarabe ziyara sai ka abinci yana kallon abincin sai balarabe ke masa kul wato kul shi ne ci shi kuma sai ya daga kai sai ya ce kul yana so ci sai ya fasa yana tsoro sai balarabe ya gabe gane ba sai kama hannunsa sai danna abincin sai ya ce kul ya ce wo ashe daga akala ne yanzu na fahimta wato in daga akala ne ya gane abu amma da bai gane ba shi yasa akwai wani yare idan ka ga an ce kul da larabci ai ni'ima ne ci abinci amma ba shi yace kul fa to abu bai dadi ba bari ne amma shi kuma balarabe ya umarce ka shi yasa yare in an canja lafazin ga wani yare sai ma'ana ta canja amma ita azabar wuta a duk yaren da aka kira maka sai ka ji babu dadi ko baka san larabci ba in ka ji an ce jahannama ba sai an fasara ba in ana maganan azaba huzuhu fa gulluhu ba zan bazara ba ko ba na cika za akwai bala'i in ka ji ana fadamdama ko da wani yare a duniya ka san akwai magana fadamdama Allah ya ce wannan ko ba ka ji larabci ka ji an ce fadamdama alayhim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha kai ka san ba ni'ima bane a wurin akwai azaba to Allah ya kare mu to aka zauna kai da matarka haitu shi ituma duk inda kuka so haishin haifin nan ya zama whenever and wherever a duk lokacin da kuka so a duk inda kuke so aljanna ku je ku ci abinci amma wala ta karba halihi shajara bishiya kwaya ɗaya aka ware aka ce kada ku ci wannan bishiya dala jama'a ko duk lambunan kewayen abuja aka ce ka je kowane lambu ka ɗabi abin da kake so amma kar ka je jikin waccar bishiya guda ɗaya da Allah an maka rahama ko ba a maka ba bare girman aljanna arduha ka ardi sama'i wal ardi girman aljanna ya kai fadin sammai bakwai da kasai bakwai gaba daya a duk cikin da zaka ce wannan bishiya ɗaya ne kada ka ci ta ka duba ni'imar Allah kwaya ɗaya ai ko a Najeriya ka ce karka ci bishiya ɗaya ai an taimaka maka amma duba girman aljanna ka ci duk abin da kake so babu cefane babu biyan wuta bills babu komai komai kake so ka je kai amma wala taqrabu hadhihi shajara karka kusanci wannan bishiya fatakuna min azzalimin ku biyu sai ku zama daga cikin azzalumai sai Allah ya ba su dama cewa su zauna su ci wannan ƴaƴan itatuwa da a cikin aljanna duk abin da suke so Allah subhanahu wataala ya ba mu aljanna Allah ya hada mu da dukkan ni'imominsa na aljanna Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin ayyuka da yan aljanna gobe insha Allah sai mu ci gaba da kissar don ko mun shiga aya ta gaba zai wahala mu iya kammalawa in kuma kuna so a yi ta da gaggawa bismillah to in fa ba haka ba to sai dai a dakata gobe mu tashi akan fa azallahum ash-shaytanu anha insha Allah saboda shaydan kuma yanzu zai zo ya fara kawo musu me zai fara hasada da su saboda sun shiga aljanna shi kuma an ce Allah wadanka an kore shi to yanzu kuma hasada ta faru saboda laifin farko da aka yi wa Allah a aljanna shine hasadan shaydan dalilin hassada ya fito da annabi adam a cikin aljanna hassada shine laifin farko da aka fara a bayan ƙasa laifin da aka fara wa Allah a duniya shine hassada me yasa aka ba wani wani bai samu ba shine ƴaƴan annabi adam guda biyu da ya kashe daya watulu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala inma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin laifin da aka fara wa Allah a bayan ƙasa da ya turo annabi adam duniya na farko shine hasara tsakanin ƴaƴan annabi adam biyu ɗaya yayi aiki ya dace ɗaya bai dace ba wanda bai dace ba sai ya kashe wanda ya dace ke sa laifin da aka fara yi wa Allah a sama shine hassada a doron ƙasa shine hassada ke sa matukar musulmi bai yaki hassada a zuciyarsa ba zai wahala ya ci gaba duk wanda zan yi wa hassada ba zan iya saukar da shi daga darajar da Allah ya ɗaukaka shi ba ba za ka iya ba ba a taɓa yin hassada Allah ya walakantar da wani ba sai dai ɗaukaka ta karu kuma ita a rayuwa mafi girman jarrabawa shine wai ka roki Allah ya sa kar a baka hassada to in aka ga ba a maka hassada ka zama mahaukaci kenan sai dai ka roƙi Allah Allah ya kawo mahasada kuma ya mutsa su amma musulmi na kware idan yana samun ɗaukaka wai ya ce kada a yi hasada to ya zama mahaukaci ne ba a taɓa samun ɗaukaka ko na ilimi ko na matsayi ko na daraja babu hasada ba in kuma kai kace za ka fara to kana so ka samu abin da annabawa ba su samu ba babu annabin da ya samu wannan hasadan min indi an fusihim hatta har annaba an musu hasada to ran da kake kada a maka to ta za a maka ni'imar da bai wa annabi ba sai dai kace Allah ya kawo mahassadan kuma ya maka maganin su amma ran da kaga baka da mahasada ka zama mai ka zama mahaukaci kana yawo a bakin hanya tsirara to shine baka da mahasada amma in dai zaka ci gaba a rayuwa ko na ilimi ko na daraja ko na ni'ima to ka ce wai kada ai hasada da wallahi kada ya daren kanka yasa ba ba roƙon Allah cewa kada Allah ya kawo su Allah ya kawo su ya maganin su ran da kaga ba a mana hasada to mun shiga matsala shi yasa idan aka yi hasada sai ka ji daɗi ka zanto na ci gaba amma in dai baka ci gaba to ba a maka amma ran da ka ci gaba za a yi to shi yasa karka rika neman kariya da cewa kada a yi dole za a yi inda kana ci gaba sai dai ka ce ya Allah ka mana maganin su to shi Allah ya san yadda zai yi Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganin masu hasada Allah kuma ya kare mu daga yawan umma musulmai hasada a ko ina suke Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wanye lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى أعلم آمين وإياكم